أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى والرحمة محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau 22 ga watan al-muharram shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga birnin maka zuwa birnin madina wanda shine ya dace da 25 ga watan 11 shekara ta 2013 a lissafin turawa muna kan darasi na shida a cikin tafsirin suratul an'am da muke gabatarwa a wannan masallaci na Sheikh Ja'far Mahmud Adam a sabuwar gandu a cikin birnin Kano idan ba a manta ba kamar satin da ya wuce a mun tsaya ne akan aya ta hamsin da shida ne ko ko ko mun wuce ma ko hamsin da shida ko qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadhabtum bihi mun karanta qul inni nahaitu an a'budu alladhina nam wa kadhalika nufassilu ayati as-sah nam haka ne wa kadhalika nufassilu ayati wa litastabina sabilul mujrimin anan ya kamata mu tashi ina jin insha Allah ta'ala طيب أرم بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين نعم
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين bayan Allah madaukin sarki ya yi mana bayanai dalla dalla filla filla akan irin halin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga da kuma munafukai da mushrikai ma can inda yace wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salam salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahala thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo ka ce da su salam Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi wannan ayat ta sauka ne kamar yadda Imam Ata ya faɗa akan Sayyidina Abubakar da Umar da Usmanu da Aliyu da Bilal da Salim da Abi Ubaida da Musa bin Umair da Hamza da Ja'far da Usman ibn Maz'un da Ammar ibn Yasir da Alqa- Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam da abi salamata bin abdul asad radiyallahu anhum ajma'in ka ce da su salam kalmar salam tana nufin wato miƙa wuya da zaman lafiya miƙa wuya da zaman lafiya salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahma abincin Allah ya tabbata da ku samu salama duk wanda kake ce salamu alaikum kana nufin Allah ya tabbatar da amincinsa a gare ka da rahamarsa a gare ka amincin Allah ya tabbata gare ku waɗannan bayan Allah da muka da sunansu ka tabarabbukum ala nafsihi rahma ubangijinku ya ainihin wato wajabta wa kansa da kansa qada ala nafsihi rahma cewa zai jin kai zai tausaya cewa man amila minkum su'an bi jahala wanda ya aikata mummunan aiki bai sani ba yani la ya'lamu halalan min haramin fa min jahalihi rakiba dhanba bai san haram ba daga cikin haram ya zama to ya jahilci abin da zai saba wa Allah kenan duk wanda yi wannan sun mataba min ba'di ya dawo ya daina zunubin ya kyautata aikinsa ya tsarkake tubansa ga Allah fa annahu ghafurur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai gafara ne kuma mai jin kai wannan albishir ne ake wa dukkan mumini ko muminai gaba daya duk wanda ya laifi akan kuskure bai sani ba daga baya ya yi da na sani ya tuba ya koma ga Allah to Allah madaukin sarki zai yafe masa kuma Allah zai ji kansa Allah kuma zai tausaya masa wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin Allah ce kamar haka ne muke muku bayani dalla نفصل الآيات يعني كما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وإعلامنا على المشركين كما يدى مكي مكا بياني أتشوانا السورة دليلمو دا كما سنروا دا مكا يدنغني دا مشركي كذلك نفصل الآيات نميز ونبين لك حجتنا في manzon Allah masu bin karantarwa irin ta salafus salih magabata na kwarai ba abin da suke yi sai abin da nassi ya ce su mutanen banza kuma su ne wanda ba ƙur'ani ne a gabansu ba san zuciya ne a gabansu da rashin tsoron Allah da bid'a da shirka da barna da ta'addanci a bayan ƙasa wannan shine sabilul mu'min أعبد الذين تدعون من دون الله gaya musu ya manzan Allah ni an in bautawa wanda kuke bautawa ba Allah ba ni an ce bautawa ba ba da dama in bautawa Allah ba kuma dama wani Allah ya bai cancanta a bauta bautar wani Allah dutse itace ruwa rana wata tauraro ra'ayi iska dan adam kabari duk bautar wani Allah ka bauta wa Allah kadai wahadahu la sharika wanda yake shi kadai ba shi da abokin tarayya ba wajen bauta wala attabi'u ahwa'akum ga ya ku da ra'ayinku ba a hada Allah ya busa zuciya me yasa da bai da hadisi wa qazzalat idan idan dai na bara ayi ku na busan zuciyar ku ya ku mutane to na zama batacce ba ma ana min almutadi idan ba zama shi in fa'altu zalika faqad taraktu sabila wa tabi'u wa tabatu sabila غير سبيل المستقيم manzo Allah ya ce ba a sa shi ya bar ayi ba ba san bauta wani Allah ba amma hana shi akan wannan in yayi haka ko ya zama to batacce wanda baya bin hanya ya manzo Allah baka zama batacce ba sallallahu alaihi wasallam ya Allah kana kan hanya ta kwarai Allah ganar da mu qul inni ala bayyinatin min قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
الله يقول إني على بينة من ربي gaya musu ya muhammadu ni ina kan hujja bayyananniya ay ala bayanin wa basiratin wa burhanun min rabbi ni ina kan bayani kuma ina kan basira kuma ni ina kan hujja da dalili daga ubangiji na da ya musu wannan ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ina kan bata bane ba wa kazzabtum bihi kuma kun karyata abinda annabi ya zo muku da shi kuma kun karyata abinda Allah ya bayar na shirya kuma kun karyata alkur'ani ma indi ma tasta'jiluna bihi suna gaggawar cewa wai a saukar musu ma da azabar mana in ma gaskiya ne yace to ni abinda kuke gaggawar ya zo din ban da shi istijaluhumul azab neman Allah ya saukar musu da azabar in kana hadha huwa alhaqqu min من عندك كو فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ce a suke wannan ka gaya musu manzo Allah ka gaya wa Allah in gaskiya ne wannan abu to kai mana ruwan duwatsu daga sama ta ji fa sai kun ce in gaskiya ne Allah shirye mu amma da yake shi arne arne ne sai wai in gaskiya ne to ai musu ruwan duwatsu daga sama to kuma in gaskiya ne kuma muku ruwan duwatsu daga sama ko ba ka bane ba yawa a gwanda ku ce a saukan muku da ruwan sama mai yawa sai ku gaskata ku tuba ku koma ga Allah to wannan gaggauto da azabar in kana hadha wal haqqa min indika fa amtir alaina hijara min as-sama' suka ce to wannan manzo Allah ya ce to ni baya waje na ba wani ne saukar da azaba Allah ne yake saukarwa alkiyama ba za ta sai lokacin da Allah ya rubuta zan tashi dan akwai wasu al'ummomin da ake da bukatar su zo su yi zamanin su yastajiluna biha yastajilu biha alladhina la yu'minuna biha kenan Allah ya ce waɗanda ba su yi imani da ita ba ita kiyama suna gaggawa ta zo inal hukmu illa lillah hukunci gaba daya yana hannun Allah ne ya qusul haqqa Allah shine yake karanta mana gaskiya kalmar ya qusul haqqa tana nufin ya qulul haqqa lalle Allah shi yake gaya mana gaskiya da annahu fi jami'in masahifi da ghairiya a dukkan wato alqur'ani mai girma ba a kawo shi da ya'un ba mana ba a ce kamar misalin ya kasa ya kusu alkasasu ko da a kawo shi da masdarin ya'un cikin dirin kalmar ya zamanto akwai ya'un ba wal annahu qala al haqqa wa lam yaqul bil haqqi yaqdi bil haqqi kenan ya qusu al haqqa ko yaqdi bil haqqi kamar ka ce qada ya qadi ya hukunta yana hukuntawa ma'ana daidai ne da ya kusu da ya qadhikin ya hukumu bil haqqi Allah shi yake hukunci da gaskiya wa huwa khairul fasilin Allah shine mafi alkhairin masu bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya kuma Allah shine yake bambance hukuncin gaskiya da hukuncin ƙarya tabaraka wa ta'ala to sai ce mai kuma
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم هكا والله أعلم بالظالمين yace yau aini da abin da kuke gaggawar ya zo din wallau anna indi ma tastajiluna bihi da azabar da kuke cewa ta zo ta zo ko kiyama da kuke cewa in an isa a tayar da ita din da a wajena take laƙudi al'amru da tuntunin an zama al'amari tuntunin baini wa bainakum tsakanin ni da ku ai kuri ga min al'azabi wa uhliktum da an gama azabar da an halakar da ku kenan la ajjalahu nabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya takhallasa minhum da manzo Allah ya gaggauto da azabar kurin an gama da su kawai ya huta yace to amma ba aurin su yake ba wallahu a'lamu bizzalimin manzo Allah ya ce lalle Allah shi fi kowa sanin azzalimai lalle Allah shi yafi kowa sanin azzalumai akwai azzaluman da malam a boye suke ba a gane su Allah tabaraka wa ta'ala shi yake sanin su shi yake gane su to sai kuma me
وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا حبة في ظلمات الأرض ولا
عنده مفاتيح الغيب وعنده الضمير يرجع إلى الله أي أوجان الله يكي دكا مكلي نغيب غبتا مكلي كو مبودي نغيب لا يعلمها إلا هو با وندي سني با شي با مفاتيح الغيب كلمة مفاتيح جمع إننا مفتاح مفتاح أنا مكلي kuɗi kamar yadda mutane suke faɗa da hausa to dukkan taskar gaibi makullai da gaibi duk suna wajen Allah riwayar imam bukhari sahihiya annabi yana cewa mafatihul ghaibi din nan guda biyar ne la ya'lamuha illa ahadun illallah wanda ya san abin da ke cikin sai ce maka mai ta dauka ya'yan biyu ne ko dan daya ko namiji ne ko mace ce fari ne ko baki ne dogo ne ko gaje sai dai in ya kai wani lokaci can da ya girma Allah yake ba da dama wa dan adam ya haska da iliminsa ya gano amma farkon halittar dan adam ba wanda isi cewa ni ne ɗaya wala ya'lamu ma fil ghadi illa Allah azza wa jal ba wanda ya san me zai faru gobe sai Allah duk abin da ake faɗa zato ne kur amma gobe din a bar wa Allah kawai wala ya'lamu mata ya'ti al-matar illa Allah abu na uku manzo Allah ce ba wanda ya isa ya ce ma yaushen ruwan sama zai sauka in ba Allah ba ko yau za a yi ruwa ko gobe ba a yi ruwa ba wannan kintace ne in an dace a samu in ba a dace ba kuma a faɗi wala tadri nafsun bi ayi ardin tamut annabi ya ce abu na hudu babu wata rai da ta san yaushe za ta mutu ga muna muna ta rayuwa amma ba sai ce gobe zai mutu ko jibi zai mutu wannan shine tashin hankali mana lafiya za ka daɗe ba haka kuma cuta ba shi ke nuna cewa ba za ka daɗe ba za ka mutu da haka yana ta fama da ciwo saboda ajalinsa bai yi ba zai mutu ba wani kuma mutu haka kawai ba ba a ciwon kai ba zazzabi ba komai yana kwance kawai washe gari a gaba da rai gashi ba za ka hau mota kana tukawa kana tafiya ba ciwon kai ba zazzabi kana wasa da dariya ma ko kana tafawa da abokinka wani ya zo ya nike ku gaba daya sai dai ka tarar da kanka a lahira la la so ba wanda ya isa ce ma yaushe zai mutu malam haka muke tafiya cikin duhu gaibu wannan kadai ya isa ya nuna wa dan adam wallahi gajiyayye ne malam تعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله abu na biyar manzan Allah cikin mafatihul ghaibi ke ba wanda ya isa ya ce yaushe za a tare ki alkiyama babu shi mata sa'a qala mal mas'ulu anha bi a'lama sa'il ce kiyama za ta shi ya Muhammadu Jibril yake tambayan shi yace to ai wanda aka tambaya ai bai fi ni ma ban sani ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ne fatihul ghaibi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Imam Bukhari ya rubuta wannan sahihin hadisi inda wa mafatihul ghaibi la ya'lamu illa Allah ba wanda ya san gaibu sai Allah la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al ghaiba illa Allah wa ma ya sha'uruna ayyana yi ba gaya musu ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba duk halittun sama duk halittun ƙasa ba wanda ya isa ya ce ma ya san gaibu in ba Allah ba har annabawa da manzannin Allah ba su san gaibu ba haka Qur'ani ya faɗa haka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gashi nan a hadisi sahihi ya faɗa kai mana afuwa khazainul ard suna wajen Allah mafatihul ghaib suna wajen Allah inqida'ul ajal karewan ajali yana wajen Allah halin da bayi za su kasance a kiyama aljanna ko wuta shi ma dai yana wajen Allah da mai bayin Allah za su cika shi ma duk gaibu ne ba wanda ya sani wani zai mutu yana sallah wani zai mutu yana azumi wani kuma zai mutu yana shan giya wani zai mutu yana zina wani kuma bayan ya gama barna ya gama ta'addanci kuma sai Allah ɗauki ran sai ya mutu ya mutu da cika gaibu shine malam yakun badu أنه يكون أم لا يكون وما يكون كيف يكون وما لا يكون أن لو كان كيف يكون wannan shine gaibi abin da bai kasance ba shin zai kasance ko ba zai kasance ba abin da zai kasance din ta yaya zai kasance sannan abin da ba zai kasance ba idan din har Allah ya kaddara ya kasance to yaya Allah zai kasantar da shi Abdullahi dan Mas'ud yana faɗa kamar da Imam Tabari da Imam Ahmad da Imam Ina da Imam Ahmad da Imam Al-Haythami a cikin Majma'u Zawaid ya kawo hadisi Abdullahi dan Mas'ud yana cewa kuciya نبيكم علم كل شيء إلا علم مفاتيح الغيب أنه قام باشي إلى كومي أما باشي إلى موضوع الغيب yanzu a yi ƙwallon ɗan mas'ud su gaba gaɗi ka faɗa cewa wanda Allah bai san gaibu wanda ya ce a ya san gaibu to wannan ya yi shishigi ya wuce gona da kuma ba ya wani suka don waɗanda suka kowa sanin annabi irin su abla dan mas'ud sun faɗa cewa annabi bai san gaibi kuma rashin sanin gaibin annabi ba tauye darajar annabi ba kuma rage masa ilimi ba a ilimin gaibin kayan Allah su wannan wani abu ne da Allah ya shafi shi kadai shi ma mutan Allah sai Allah ya sanar da shi wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Allah shi ya san abin da ke fili al-mafazi wal qafaf abin da ke fili shi ya san shi abin da ake gani da ido yawansa sai Allah ya sani yanzu ma duk yawan bishi a duniya Allah ya san yawan duk yawan ganye Allah ya san yawan ganye amma ko bishiyar gidanka aka ce ka faɗi yawan ganye ya ba za ka iya gashin kan ka faɗi yawan gashin kan ko da a aske a baka kasa ka irga haka wani gashin numfashi a rana baka san sau na kuke ba ga shi na yi ba ko ba ka bane akwai wanda ya san ba yake gaibu kaga ashe gaibu akwai abin da yake jikin ka baka san shi ba ba shi kuma wannan sabunan na kadan a cike yake da zane ba ba ba flat ba duk a zazzane yake in kai haka kana leƙawa za ga duk zane ya yanzu kaga ina leƙawa na ga zane ya fi a yanzu amma wallahi ban san ba yau kuma duk duniya duk duniya kowa nasa ba ne ba wanda za ta yi iri ɗaya mai kwanza kuma har yau duk halittar da Allah zai to to na ta zanen da bane sai sa bature wani wani ya kawo wani abu ana ce da shi wani Tom Prince Tom Prince me Tom Prince saboda Tom Prince duk wanda ya zo ya dadala hannun ne ya dangwala kai wannan nan wani duk duniya kowa nasa ba shi ya yarda da wannan amma ya kansa ganewa cewa wannan allah da ya ce a yi sallah a yi azumi a yi aƙida a yi musulunci shi ya kawo wannan tom ɗin shi ya bambanta hannun kowa da kowa ɗanka ne ka aure uwarsa kai ka haife shi ya'yanka ne amma wallahi nasu daban naka daban kuma har yau Allah bai taɓa yin ɓatar hanya ya yi wa mutum ɗaya kuji iri ɗaya ba in saha shari wai in ma wani zai iya zargin ubangiji da Allah ta baraka ta'ala da ɓatar hanya wannan baya nuna mana cewa lalle Allah shi ne ubangiji ba ya ɗaya bai cancanta da hoton wasu ɗan wahala shi da wani wajen yanzu ya kamata wani wanda ba wannan bai ba mu doka jama'a muna rayuwa a kanta ba dokar Allah shi ya mana kowa shi ya raya kuma shi zai kashe shi ya ciyar da mu kuma shi zai shayar da mu shi ya ba mu arziki shi ya ba mu wadata shi ya mana kowace ni'ima amma kuma wajen doka mun ce kuma ba ta zama an ce bai iya ba tsarin Allah ba shi wanda sai tsarin mutum ne wannan shi ne hadarin da al'umma su ya gani wajen a duniya والبحر da abin da ke cikin kogi Allah shi ne ya san abin da ke cikin birni da abin da ke cikin ƙauye babu abin da zai faru a birni da ƙauye ko ba abin da zai faru a fili ko cikin ruwa illa ya Allahu azza wa jalla face sai Allah ya san shi wasu ka ce albar wal bahar birni da ƙauye shi ne albaru wal baharu Allah shi ya san duhu shi ya san haske komin duhu da aka ɓoye aka yi wani abu Allah yana sani kuma kuma haske da aka yi abu Allah yana sani duba ko imani an ce halittar da ke cikin ruwa ta fi yawanta ya fi halittar da yake bayan ƙasa ruwan nan ke ne kuma ruwan ya fi ya fi duniya yawa ba na ya fi kasa yawa ka je ka duba mafi duniya yanzu ko a waya kai akwai da browser ko ipad ɗinka ko iphone ɗinka ko galaxy ɗinka ko ka ɗauko mafi duniya da ba ɗaya ka buɗe ka gani a nuna ma ti har tsibirin da ɗan adam yake rayuwa da kuma ruwa gaba ɗaya ruwa ne da wajen 70 gaba ɗaya ruwa yau ana gana kuka ce duniyar ta zama ruwa gaba sai a nemi mu ba ga shi nan kuna ganin ko kwanan a Philippines Philippines a Philippines da larabci irin ruwa da Allah ya yi gari guda al'umma guda gaba gari zai ambalin gaba ya gari dan adam ya kuma mutum dubu ashirin da biyar ta ke wannan fa a labarin makafafan watsa labarai ya labarai ke waye sako ruwan Allah amma kuma duk da aka suna tafiya da gajerun wanduna mazansu da matansu sun kasa gane su koma ga Allah su tuba gare shi to wallahi idan Allah ga dama kogunan nan ko sai ya sako su yi ambaliya duk su cinye kowa ba ga motoci na ana ta kawo mana nan garin ba inda ruwa ya je cinye kasashen turawa nan ruwa ya shiga gari gaba ɗaya arzikin su gaba ɗaya ma mai kowai motoci masu tsada an yi gwandan su zubar da su ma ake gaurin saboda sun gama yin kwandam ruwa kur akan ruwa kawai ga inda za a sako musu gobarar daji sai ai wata biyu wata uku ana gobara an kasa kashe wutar ga ga ga ambaliyar wuta na dutse ka ga dutse malam yana rababbakar wuta dutse yana kama wuta shi shi kadai ya burma ya ci wuta jar wuta kuma muguwar wuta duk wa yake wannan Allah shi shi kadai وما تسقط من ورقة إلا يعلمها babu wata ganye da za ta fadi ko babu wani ganye da zai fadi waraka duk bishiya yanzu dinnan ganye ya faɗi wallahi Allah ya san da faɗuwarsa don shi ya ce ya faɗi ya san adadin ganyen da ya faɗi ya san adadin ganyen da yake kan bishiyar ya san in an yi iska ganyen da ya juya da wanda bai juya ba wala habbatin fi zulumatil ardi duk wata ƙwaya a bayan ƙasa a duhun ƙasa kowace irin ƙwaya ƙwayar wake ƙwayar dawa ƙwayar gero ƙwayar alkama ƙwayar maiwa kowace ƙwaya in dai ƙwaya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya santa ya san iya yawansu wala haƙwayar taki wala ya san yawansu jama'a wannan kuma tatsuniya bane qur'ani ne aqida kenan wala ratabin wala yabis duk wani danyen abu Allah ya san shi da ganyen da ba ganye ba yabis busasshe duk wani abu busasshe Allah ya san shi komi danye Allah ya san shi komi busasshe Allah ya san shi Abdullahi na basu shi ar-ratabu al-ma iya jika ba ba ba ba dai ruwa shine shine iya jika ba komi ba da ruwa yake jikewa ba to in an ce ratab ana nufin ruwa duk abu jikakke gaba ɗaya Allah ya san shi sannan kuma duk abin da ke cikin alƙariya wanda yake a iya taba shi a gan shi Allah ya san shi abin da zai tsiro a bayan ƙasa Allah ya san shi an ce wala ratabun wala yabis wala hayyun wala mayyit ratab hayy yabis mayyit ma'ana Allah shi ya san iya adadin rayayyu su ne ratab yabis fa matattu duk iya gawawaki Allah ya san su yanzu Allah ya san mutum nawa ne suke cike cikin ƙasa maza ƙwaya nawa mata ƙwaya nawa manya ƙwaya nawa ganana ƙwaya nawa farare ƙwaya nawa baƙaƙe ƙwaya nawa duk ya san kayansa haka waɗanda suke raye a bayan ƙasa ya san su kowace rana ya san adadin mutane nawa suka mutu kuma ya san nawa aka haifa kuma ya san mutane da za su mutu gobe da wanda za su mutu jibi har kiyama tashi kuma ya san waɗanda za a yi ta haifa ya san wanda za a haifa a ƙarshe a duniya ƙarshen haihuwa Allah ya san waye kamar yadda kuma ya san farkon haihuwa farkon halitta tabaraka wa ta'ala ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين دو ودنا بيان الله ينتشن لتافن الله مبيني أي أن الكل مكتوب في اللوح المحفوظ duk waɗannan abubuwan malam suna nan a rubuce a cikin wannan babban allo da ake ce da shi lauhul mahfuz allon da yake tattare da ilimin ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda daga cikinsa ne aka tsakuro alkur'ani aka ba mu muke ta karantawa waɗannan abubuwan malam gaba ɗaya suna na a rubuce wato yadda ka san wani abu ne sha'anin Allah kamar wani abu ne an yi rikodin aka yi rikodin kuma aka danna shi yake ta faruwa kawai kawai faruwa yake kawai daman ya san zai faru ya san za ka yi rashin lafiyan kwana ashirin za ka warke bayan shekara ɗaya da rabi za ka sake wata rashin lafiyan duk ya sani ba abin da bai sani ba Allah ka ƙara mana imani da kai to malam sai ce mai kuma
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو الذي يتوفاكم بالليل Allah madaukakin sarki shi yake ɗaukar ranku idan kun yi bacci da daddare kaga wannan aya tana nuna cewa kwanciyar da muke yi kamar ɗaukar rai ne shi ma to wai wa yake sa a yi bacci Allah idan mutanen duniya sun isa su yi wa Allah bore su ce yau ba za a yi bacci ba a fito gaba ɗaya a ce yau yau an yi yajin aikin bacci ko ba ka bane ba a hanyar da ake yajin aikin za a fara shemewa shi ne ya tawafakun bin laili shi yake kwantar da ku ya ɗauki ranku da daddare don daman ai shi bacci aikanin mutuwa ne haka ba shi ce kuma gaskiya ne yaqbidu arwahakum idan nimtum bil layl
wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar kuma Allah shine ya san abin da kuke aikatawa da rana duk abin da kuke yi Allah ya sani summa yab'athukum fihi sannan kuma Allah zai tashe ku a rana ayyuqidukum fin nahar ya tashe ku liyuqda ajalun musamma Allah zai tashe ku dan yayi hukunci zuwa wani ajali ambatacce shine ajalul hayati ila mamat ya ba ku dan awanni ku rayu ku rayu ku rayu kuma zuwa wani dan lokaci isha'i tana nan kuma ya dada daukar ranku wai kun gane abin da ake nufi kuwa kamar dai ba ku gane ba wato abin da ake so a ce bacci farkawa bacci farkawa ana tunatar da dan adam ne ya gane fa cewa fa akwai mutuwa fa akwai wani baccin da in an yi shi ba bara a tashi ba kar a bar ku ku zauna sakakai ku dauka bara ku mutu ba tun da fa dole kai bacci kullum to ka sani wallahi kuma wata za ka mutu kenan yanzu kwanciyar da muke mu tashi gargadi ake mana towa ne akwai mutuwa fa mutuwan nan kamar bacci ce mala haka take za ta dauki mutum sau da yawa bacci zai zo dauke baka san ya dauke gaba sai dai ka ji ka kana yi kawai ah ba haka muke zuwa mu zo mu kwanta ba muna kwanciya ba kawai dai mun tafi dai kawai ka san me kake yi kana kwanci a shigo ɗakinka a sace kayanka wani ma a ɗauke shi da katifa sa ajiye shi a ƙasa sai washe gari ya zo ya ce wallahi sun ɗauke ni sun ajiye miskin ko ba ka bane ba Allah ne yake ɗaukewa kun kun manta yanzu ko ko ko likitoci akwai allura fa da za su yi maka ma ba mutuwa kai ba amma su fitar da kai daga hayyacinka gaba ɗaya conscious ɗinka baka ciki su yi ma duk abin da za su yi maka sannan daga baya ta sake ka hankali ka dawo hayyacinka dan uwanka mutum yana da abin da suka ɗaya in ya maka za a neme ka rasa ga kanan da kai da doya duk ɗai da kai da buhun taki duk ɗai da kai da buhun kashin awaki ba ku da amfani ga kadai a zubje kawai sai yanda aka yi da kai a tukuiku ya ka juya ka aika za aika za aika za dan adam ya san abin da zai baka ka sha kwaya ya fitar da kai daga hayyacinka ya ma duk abin da ya ga dama daga baya ka farka sai kuma Allah da ya halicce ka ce ya gagara kashe ka to wannan bacci a tashi bacci a tashi alama ne na mutuwa mai hankali yana yadda cewa akwai tashin kiyama kamar yadda ya yadda an jima kaɗan zai bacci wawa mara hankali yana yin bacci ya tashi shine bai yadda da kiyama ba inda za ka karyata kiyama to da Allah ka karyata yin bacci yanzu cewa ake don mutumin da ya kwana ɗaya biyu bai bacci ba sai a ce ka ga likita kana da matsala kana da matsala alaji ba bacci matsala ta wannan baccin wa'azi ne da yawa wallahi malam wasu sun kwanta daga nan kurin zarcewa suka yi kurin daga baccin sai dai mutum ya ga mala'ika akan shi malam yana maka tambayoyi malam za ka ce bari ka koma ne ka dawo la wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'athukum fihi liyuqda ajalun musamma malamai suka ce wannan wato rayuwarka kenan har zuwa ka cika rayuwar kuma za ka zo ka yi babbar mutuwa shi ce sun ma'ilai kimarji'ukum sannan kuma idan kuka mutu ɗin babbar mutuwar makoma tana gare shi shi Allah fil akhira a ranar lahira sun bi'ukum zai ba ku labari bima kuntum tamalun da abin da kuka kasance kuna aikatawa ba abin da ba zai ba ku labari ba Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma Allah shi ke daukar rayukan ku yayin da kuka kwanta kuma Allah shi ya san me kuke aikatawa a cikin al'amuran ku gabaki daya haka zai kashe ku ya tayar da ku ya kashe ku ya tayar da ku karamar mutuwa da babbar har babbar ta zo kuma ya kashe ku sai kuma ya tashe ku kuma lokacin da ya ga dama akwai wa'azin da ya faru amma mutane suna mantawa kaga tunda Allah ya duniya yake turo annabawa manzanni annabawa manzanni wani annabin sai da shekara wajen dubu yana wa'azi ɗari tara da hamsin annabi nuhu ya gama zamanin sai ya tafi wannan ya yi shekara kaza wannan ya yi shekara kaza malam duk labarin annabawa da manzanni fa sun gama cin zamanin su lokacin su yayi ya wuce sun tafi mu fa yanzu yan kale ne mu fa yan karshe ne aka turo annabi Muhammadu ya zo yau hijirar annabi kadai hijirarsa kawai fa daga makka zuwa madina bai yi hijira daga makka zuwa madina ba sai da ya samu shekara hamsin da uku yana da shekara hamsin da uku ne a duniya ya yi hijira daga makka zuwa madina to daga hijira annabi daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyar hijirar kwarab bayan ya je madina ya yi shekara goma ne allah ya ɗauki ran shi daga cikin alamomin tashin alkiyama annabi ya ce mutuwa ta alama ce ta cewa duniya ta kusa tashi a wata riwayar ya ce cikin alamomin tashin alkiyama hayati rayuwata da turo ne da aiko ne alamar kiyama ta kusa in dai an turo ni to yana nufin Allah ya gama turo annabawa gaba ki daya ni ne na ƙarshe ana khatamun nabiyina wa imamul mursalin ni ne cikamakin annabawa kuma wato shugaban manzanni yace ni fa kamar wani gini ne aka yi na gida ko daki da aka gina dakin nan da bulo duk ko ina ya cika sai aka bar wani gurbin bulo guda daya duk wanda ya zo wuciya sai cika wannan magina ina ma da sun ɗauki bulo ɗin nan kwaya daya an toshe tunda ba window bane ba an yi gini komai da komai kawai sai ga an bar ramin setting bulo inci tara kawai za a dauka a zira shi a wurin shi kenan yayi labelin yayi komai yace to an riga an gama duniya gabaki daya wannan bulo din kwaya daya ni ne to kuma ni da aka tashe ni kuma an dauki bulan an cika ce wannan ginin to shikenan kawai zuwa na alama ne na cewa an kusata da ikama kuma daman da na zo na gama zamani na shikenan kawai sai Allah ya fara tattara bayansa kuma ya mai da su gare shi a fara lissafin hisabi kuma na aljanna ya tafi aljanna na wuta ya tafi wuta da kuma yanzu annabi baya nan yayi wafati ka duba abin da ake a duniyan nan abubuwan da ake fusatar da Allah keta dokar Allah jefa ubangiji cikin fushi sabawa Allah sabawa addinin Allah me Allah zai yi da wannan duniyar da zai jinkirta mata ka gaya mun me ake yi mabarnatan sun fa na kirkin barnar da ake wa ubangiji fusatar da Allah da ake yi tafi binsa da ake yi yanzu a duniya musulmin kadai a buɗe maka shafin barnar da suke yi wa ubangijin su mahalicin su da suka yadda da Allah inda za a lissafa ma barnar da musulmi suke a wannan zamanin zaka ce kai ya kamata a ce ma Allah ya tashi kiyaman nan kurum ballantana waɗanda ba musulmi ba kuma wanda maganar Allah ma su ba ma ita bace a gaban kai ne ma kai da wai akwai wai wani wai Allah kai yanzu kanka inda za a baka me amfani me yake cikin duniyar me me mai dadi a ciki to kun gan mu nan yan ƙarshe ne annabi tuntuni ya tafi ina sahabbai ina tabi'ai ina tabi'i tabi'ina ina tabi'i tabi'ina ina taba'ul atba duk wasu mutanen kirki duk wani bayin Allah manya manya da aka san tarihin su a duniya suna ina suna ina fa ka'annahum lam yukhlaqu aw lam yakunu kamar ba a halice su ba ko kai ka ce ma ba su ma taɓa yin rayuwa ba saurani da kai kuma yanzu irin wannan mutuwa ma da ake a wannan zamani yadda ake shashe mai mutane bai isa mutane ya zama su aya cewa alamar kiyama ta zo ba wanda Allah ce idan kiyama ta kusan zuwa za ga ana yawan mutuwa ciwon kai kai sai mutu ya mutu mura sai mutu ya mutu ha kawai sai mutum ya mutu mai wani wai keke ya ture shi daga keke ya ture shi kawai an kashe asibiti kawai ya mutu mutuwa mutuwa mutuwa ka je ka nemi lissafin mata kawai da suke mutuwa ta wajen haihuwa ba za ka iya yargawa ba ka je ka nemi lissafin jariran da suke mutuwa yan haife su ba su kai labari je ka makabartar unguwar ku garin karin ganin sababbin kabari hawa hanya ka ga yadda ake tafka hadari malam mutane suke mutuwa ko yaushe za ga wani ya mutu wani ya mutu kuma ku lura yanzu a duniya duk yawanci manya-manyan malamai shahararrun malaman nan na kirki duk Allah ya dauke duk sun tafi babu su sun tafi sai kaɗan wanda ba su kai kwatankwacin kwatankwacin wanda suka gabata ba almajiran almajiran almajiran su ne sauran bayan Allah Allah ya dauke su duk sun tafi so ya kamata mu shiga cikin taitayin mu wannan rayuwar duniyar Ali bin Abi Talib ce ya duniya ya ke wannan duniyar gurri gairi ki rudi wani ba ni ba yace ilaiki anni ba ni ba ki babu ni babu ki ga mutanen da suka dauki ma rayuwarsu ma ta duniyan gaba ɗaya ma a matsayin larura ce kawai ba irin ni da kai ba muna gani yanzu mun zo duniya ne don mu yi rayuwa mu morewa to me morewan ka faɗi me morewa me morewan ka faɗi shi babu wani abu da yake da daɗi huwa alqahiru fawqa ibadihi
وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون وهو القاهر فوق عباده الله شيني mai rinjaye sama da bayansa ko akwai ja bayan ya gama waɗannan bayanai sai ce kuma shi ya fi kowa saboda Allah ya san bayan akwai 'yan taurin kai akwai wanda zai iya zuwa ce zai ja da Allah ma'ai to shi ne alkahir alkahir alghalib wanda yake da galaba wanda ya fi karfin kowa akan bayan shi me bayi duk wanda ba Allah ba bawa ne kowai kuma kome to huwa alqahir shine mai rinjaye mai galaba fauka sama sama da bayi yake ba kasar su yake ba wa yursilu alaikum hafaza Allah shi yake turo muku mala'iku da suke kare ku suke kare ayyukanku alhafaza jam'i ne na hafiz kamar yadda Allah ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kowane mutum akwai mala'ika tare da shi da yake kula da shi kuma yana rubuta duk abin da yake aikatawa na alheri ko na shari yanzu wannan bai ishe ka gane cewa lallai Allah Allah bane yau in Allah ya halicci jariri to yana durowa duniya akwai mala'ikarsa standby wanda zai tabinsa ba zai daina aiki ba sai ya mutu kana mutuwa shi mala'ikan ba zai mutu ba shi kuma zai koma wajen Allah aikin da aka dora shi ya gama sai zauna ya jira kuma kowanne a cikin mu yana da mala'ika mai tsare shi hatta idza jaa ahadakumul maut Allah ya ce haka za su yi ta tsare ku har sai in mutuwa ta zo muku kana tare da mala'ika ɗin har zuwa mutuwa lahum mu'aqibatun min bayni yadai wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah mu'aqibat min bayni yadai sune mala'ikun ai suna kiyaye kada kiyawar ubangiji tabaraka wa ta'ala anil yamini wa anil shimali izin ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد duk sifan mala'ika ne guda mai kiyaye ka kowane mutum yana da mala'ika guda ba mala'ika biyu ba ne kamar yadda wasu ke faɗa wai akwai raƙibu a nan akwai atidu a nan a'a raƙibun atidun sifan mala'ika ne ɗaya so mala'ika ne guda yake tare da kowane bawa raƙib mai kiyayewa atidun mai rubuta dukkan abin da kake aikatawa sannan mai kula da kai to shine wa yursilu alaikum hafaza saboda Allah yana son ka yana kaunar ka sai hada ka da mala'ika shi wannan mala'ikan da taimakon sa ne sai hana ka kaje ka fada cikin abin da zai halakar da kai da kaga wuta sai ka kauce ba kaucewan ka bane mala'ika ne kautar da kai daidai da kyaftawar ido fa ba za a bar kai dai ka rayu ba shine abin da manzo Allah ke cewa ya ubangiji wala takilni ila nafsi tarfata ainin ya Allah karka wakilta ni ka banni akan kaina da kaina ni in lura da kaina koda da kittawar ido ne ya Allah karka banni kana jin wani hayaniya hayya hayya hayya hayya sai ga ka juya mala'ikan mala'ikan ne zai juyar da kai ka zo wuri sai ka tarar da rami ne kana ganin ruwa zaka iya fadawa sai ka ji zuciya ka ce karka shiga nan gwanda ka canja hanya mala'ikan ne juyar da kai shine ma'anar hafaza kana ganin wuta ba za ka shiga ba saboda ka san za ta cutar da kai hafa ba suna kare ku wa yursilu alaikum hafaza Allah yana turo muku da mala'iku hatta idza jaa ahadakumul maut har sai mutuwa ta zo lokacin rayuwa ya kare tawaffat rusuluna sai mala'ikan mutuwa ya zo da yan rakiyarsa shine Allah ya ce tawaffat rusuluna rusuluna ana nufin manzanninmu manzanninmu ana nufin yan aikenmu yan aikenmu ana nufin mala'ikan mutuwa da abokanansa ainihin mai daukar rai din kwaya ɗaya ne shine malakul maut shi yake daukar ranku kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un gaya musu malakul mautul ladhi wukila bikum mala'ikan mutuwan nan da aka wakilta shi yake zuwa ya dauki ranku amma Allah ya hada shi da me da masu taimaka masa yan rakiya wataƙila ko wani zai je ya wargi ya taurin kai ya ce ba zai taho ba ba hadisi ya zo cikin sayil bukhari ba da ana ganin mutuwan ai mala'ikan da ke ɗaukar ana ganin shi ya zo gurin annabi musa zai ɗauke shi a nan musa da ya tabbatar ransa za a ɗauka ya yi kwance-kwance zabga masa mari a mala ka duba annabin musa da kansa ba baya so to ya kai mutuwa ta koma wurin ubangiji ya ubangiji ka tura ni wajen bawanka da baya son mutuwa ce to a koma aje a gaya masa yana so ya ci gaba da rayuwa ko ya je samu kan gadon bayan dabba ko tinkiya ko rago ya damƙi hannunsa iya yawan gashin da ya ɗebo kowane gashi ɗaya an ba shekara ɗari a kansa ya irga iya yawan gashin ya ta lissafawa mala'ikan mutane zo ga annabi musa annan musa ya ce to bayan an gama wannan lissafin gaba ɗaya ɗari ɗari ɗari ɗari har zuwa adadin gashin daga ƙarshe kuma me zai faru mala'ikan mutuwa ya ce sai yanzu na yi aiki na ɗauke ka sai ya ce to yanzu ma bismillah Allah ya fi mana da da ana mutuwa a dawa a bada labari da mamatan nan sun ba mu labari da watakila mun shiga cikin tetayen mu sama da yanzu ka amma matsalar duk wanda ya tafi ya tafi ba a dawa wani za ka yi ta bayani ka yi ta bayani ka yi ta bayani kayya ba ta zamantowa ya ƙini sai ga wanda ya fada hannunta ina wanda duk ya zo ajalinsa ya kai to shi kam ya tabbatar akwai mutuwa aina sai kuma wanda Allah ya masa arziki da imani iyadda to shi wannan zai zauna zaman shiri koyaushe aina yana istighfari yana tunanin watakila gobe ya mutu watakila jibi ya mutu haka ake tafiya wala a cikin duhu Allahu a'lam kisa annabi ya ce ku yi aiki ku yi aiki imalu fa kullun muyassarun lima khuliqa la ka tara wa kanka alheri kaka tara wa kanka sharri ka faɗi mai kyau kakka faɗi mara kyau ka ƙulla alheri kada ka ƙulla sharri kada ka yadda haɗa kai da kai wajen ƙulla sharri wasu sun ƙulla sharrin da yawa da yawa da yawa sun mutu sun tafi sun je sun tarar da ɓarnar da suka yi tawaffatu rusuluna kenan sai manzanninmu mala'ikunmu sai su zo su ɗauki ran mutum shine tawaffatu kalmar tawaffatu tana ɗaukan rai kenan rusul a awanul malik الذين يقبضون أرواح العباد cewa aka yi idan su waɗannan mala'ikun suka zo sai su kama mutumin da zai mutu ɗin su suke ciccibarsa shi tunda mala'ikan mutuwa shugaba ne in suka ciccibe sai su miƙa masa shi kuma sai sa sai zari ran shi sa daman ma ba a nuna kowa ina ran yake ba dan kar ma wani ya je ɓoye ran watakila kafin mala'ikan ya zo misali in amkan in zai yi to ba wanda ya san ina rai yake har yau ba a yi likitan da zai iya ce ma ga inda rai yake ba sama shi mala'ika mutuwan shi ya san inda rai din yake yana zuwa kurin miƙa zai ya janye shi ka ji wani gaibun shine mai rai babban gaibu ke rai shi ma gaibu ne ai malam Allah ya gajiyar da dan adam ya gama da dan adam ba wani abin da dan adam zai iya faɗa in ka isa ka faɗa ina ranka yake sun yi ta sabani wasu ce a rai ai daga kirji ne isa ma shine rai me dalili saboda an yanke shi ba za a rayu ba a wasu ka ce daga iya wuya ne zuwa nan wasu ka ce rai yana cikin kai ne wasu ka buge buge dai kama kama duk babu yaƙini babu tabbas wasu sun ce a'a mala'ikun da suke raka shi mala'ikan mutuwan su ma suna zuwa su ɗauki rai ɗin amma yana ba su umarni ya sa su aiki ce kai ku ɗauko mun ran waɗancan suka ce shi yasa ake samun mutum biyu uku ko sama da haka ko mutum ɗari ma su mutu a lokaci guda saboda ai mala'ikan mutuwan ai ba ɗaya bane ɗaya ne ogan amma yana da masu taimaka masu yasa yake tawaffatu rusuluna to amma dai tunda shi ya bada umarni kaga za a ce shi ne yanzu ba masu rusa gidaje suna zuwa suna rusa gidajen mutane ba ana rusa sai a ce ai gwamnan Kano ya je ya rushe mana gidaje amma tsakani da Allah gwamnan Kano ne ya je da kansa ya hau gireda ina jin ma bai iya gireda da za ta rushe gida ba to amma shi ya tura a je a rushe to kaga kamar shi yayi ko ba gama ne ba yawwa in baka gane ba idan baka gane ba babanka babanka ya sa yayanka ya kai ka makaranta ko ba ka bane ba a kai ka makaranta aka biya ma kudin makaranta aka sai ma littafi aka yi komai da komai da sauransu idan ka zo kana ba da labari ba cewa kai babana ya kai ni makaranta ya sai min littafi ya min kaza shi yayi sawa yayi a maka ko in baka gane na gwamna din ba ga shi wannan zaka fi gane ai a maka dalla dalla kenan wasu kuma suka ce a tawafatu rusuluna an ambaci shi mala'ikan mutuwan ne bilafzil jami'i shi ɗaya ne amma saboda matsayinsa da girmansa sai aka yi masa amfani da lafazin jami'i to wannan dai duk sabanin malamai ne yace wa hum la yufarritun ba sa takaitawa duk wanda ajalinsa ya kai malam ba a jinkirtawa idza jaa ajalullah in dai ajalin ubangiji da ya rubuta ya zo malam ba a jinkirtawa la yi farritona ba a cewa don Allah taimaka mu sai gobe su ce ya to ko sekon ɗaya ba sa ƙara duk wanda ka bai mutu yanzu ba wallahi Allah ne bai kaddara ba ya za ga mutane sun sun yi hadari wannan wuyansa ya karye wannan hannunsa ya balle wannan wannan daman da aka zo ma ana leƙa ma aka tare ya mutu wani kuma za ga bai zai mutu ba har sai an je asibiti yana ta buge buge ina ta buge buge ana tsammanin to ko zai tashi ko zai tashi sai ya kwana biyu saboda adadin sa bai kare bane sai wannan kwana biyu sai kare wani kuma sai ya wata biyu wani sai ya warke ma ya komo gida ma wani sai ya manta ma ya yi hadari daga baya ciwon sai ya tashi sai ya zo ya mutu to haka lamarin ubangiji yake to daga ƙarshe sai Allah ya ce mai mana
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ka ji gaskiya ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين sun maruddu ilallahi maulahumul haqqa sannan kuma sai a juyar da mutane a mai da su zuwa ga ubangijinsu maulansu alhaqqu wasu malaman suka ce a'a idan mala'ikun muta sun sun ɗauki rayukan sun maruddu ilallahi maulahumul haqq sai kuma a mai da su su koma gurin Allah su kai wa ubangiji rayuka ruddu din wannan wawul jam'in tana nufin mala'ikun ne wasu kuma suka ce a'a sun maruddu su bayin da aka ɗauki ransu sai a mai da su zuwa ga ubangijinsu maulahumul haqqu ba'da al-maut kenan bayan sun mutu sai a kai su zuwa ga ubangijinsu majimcin al'amarinsu na gaskiya wannan aya ta shafi da musulmi da kafiri kowa in ya mutu zai koma zuwa ga maulansa na gaskiya zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum wannan maula din ba maula ne na halitta ba a'a wanda zai taimaka musu ya jimci al'amarin su a lahira kenan za a mayar da mutane su koma zuwa ga Ubangijinsu tabaraka wa ta'ala shi ne alhaƙu shi ne gaskiya tabaraka wa ta'ala alalahul hukumu ku saurara duk hukunci yana hannun Allah tabaraka wa ta'ala alƙada'u wa huwa asra'ul hasibin kuma Allah shi ne mafi gaggawar masu hisabi da lissafi idan hasaba Allah tabaraka wa ta'ala fa hisabuhu sari'un jiddan jiddan in dai Allah zai hisabi to hisabin Allah da gaggawa yake aka ce Allah yana yin hisabi malam kamar kyaftawar ido fau an gama to ya riga san komai malam duk motsin da kake yana rubuce kuma ya tura masu aiki sun masa aiki tuntuni kurin jira ake lokaci ya zo a tafi da kai ba yi da bukata wai nan zo ma hisabi bari ya tunani kai ko dai lokaci kaza kayi kaza ba da bukatar tunani ba da bukata ko ba ya bukatar waye bi a hankali kada a samu kuskure bai da bukatar wannan bai da bukatar zama a ita lissafi a ita lissafi bai da bukata daman komai ya riga ya san shi wa huwa asra'ul hasibin malam nan da nan za a tada kiyama nan da nan Allah zai zo ya sabi kuma malam ka duba gaggawa malam kowa manzo Allah ke cewa ma minkum إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان باب ولا أتكين كفاتي والله سي أبنجد سي مسا مغانا كواي أتكين كسي الله مسا مغانا باب أنت فنت باب مفسر غا كغا شغا دغا تنين أبنجد ناك نانتي كي كذا كي كذا كي كذا كي كذا بكبا اقرأ كتابك kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafinka da kanka da kanka yau ka yi wa kanka da kanka hisabi man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wanda ishiriya ya shirya dan kansa inji Allah wa man dhalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya bata shi ma ya bata dan kai shi ba ruwan Allah wala taziru waziratu wizra ukhra wata rai ba ta ɗaukan zunubin wata rai duk wanda ya barna shi zai ɗebi kayan shi ba ma kunna mu'azzibi na hatta na ba sa rasula ba ma yi wa mutane azaba har sai mun turo musu da manzanni sun yi musu wa'azi kuma hujja ta tsaya Allah ya turo manzanni kuma sun yi wa'azi ba abin da ya saura sai aiki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ga tambayar kamar haka wannan ya ce malami ne nake bin wani bashi ya ce sai na ce masa na yafe masa sai mutumin ya mutu bayan ya mutu kuma sai ya ce ya yafe masa wai ya yafu ya yafu mana wai wai irin wannan magana da ake cewa wai idan mutum wai kana bin sa bashi wai sai bayan ya mutu sai da ya mutu wai ka yafe masa wai bai yafu ba to ya bai yafu ba hakkinka ne kuma ka sayar yar ya yafu ni dai ban san dalilin da ya ce bai yafu ba so dan ya mutu ka ce ka yafe masa ya yafu Allah ya saka maka da alkhairi wai maganar yin hisabi tsakanin dabba da mutum ko abin hawa da mutum da aka ce za a yi hisabi tsakanin abin hawanka da kai to wai dan Allah malam ko da keke ne ko babur an ce abin hawa a lokacin saboda raƙumi suke hawa jaki suke hawa sai ko yanzu kana hawan laulawa ko ba ka bane da babur so ban da su ban da su ka murda mashin ɗinka ka more shi iya morewa in ya sha wahala aljihunka ne zai ji jiki mota ka duk iya gudun da za ka yi da in gada ma ka buga ta kai duk abin da za ka yi sai dai a ce ka yi almubazzaranci a kama ka da almubazzaranci amma dai bara ma hisabi a kanta ba mai hukuncin saurayi da ya je ya dauki kuɗi ya bawa budurwa na ihsani don ta aure shi ya ta mata hidima daga baya ta zo bata aure shi ba ita wannan kuɗin da aka bata mai hukunci ta ci halal to lokacin to lokacin da ya bata ba ya bata kyauta ba ne ya siyo mata cokulat ya bata ta gyare shi ta cinye ya fita ya siyo mata dan tsire lafiyayye da kaji masu kyau ta cinye ya mata ɗinkin sallah ta saka annabi ya ce ta hadu ta habu ku ba da kyauta sai ku samu soyayya tsakanin shi kenan ka je ka ba da kyautar bayan ka gama bayarwa wani watakila mai yan riga ya fi ka ko motarsa ta fita ka ko ya fi ka iya surutu da zaƙin baki sai ya zo kwashe ta shikenan maganinka da dogon neman aure ai an ce muku daina dogon neman aure kun iyadda daman duk wanda zai shiga neman aure mai tsawo shekara ɗaya shekara biyu shekara uku wani wai tun tana firamare wai yana bi wai yana bi yana jira ta yi firamare ta gama yana nan wai ana turka masa ita wai ta kama ta zo a ce sai ta yi sakandare sakandare yana tsammanin a jiniya in ta raba biyu ta dada ci gaba sai ta gama sakandare in ta gama sakandare ma a ce sai ta yi jam sai ta yi jam don maganin ka kar ma ka zo baka kai ta ba man ta yi jam din ma sai a ce sai ta sai ta fasu yomi ta samu admission in ta yi admission din ma an rena ma hankali sai a ce gaskiya fa maza yanzu ba garanti sai ta fara aji ɗaya tukunna kana nan kana zaune kana zaman jira wannan yajin aikin da aka tafi wata ɗaliba a gabana ta zo jami'a tana tana ta je gurin wani shugaba cikin shugabannin jami'a nan tana kuka ta ce ita an cuce ta me ya faru ce saboda sun yi alkawari da saurayinta ya daɗe yana jiranta kuma yanzu daman ta kusa ya kamata a ce yanzu ta gama tana shekarar ƙarshe sai da aka zo to iyayenta yan aƙidar boko ne sun ce dole ita sai ta zo da kwalin digiri za su yi aurenta to kuma an tafi yajin aiki ya ce to wance ya magana ta ce ai ana kan alkawari ai sai an gama ta ce ya ce kin ga ni fa na riga na saita lokaci na na sa lokaci kaza za ki gama jami'a yajin aiki ake yi toya aiki ake yi menene ake ba ruwa na ni wannan lokacin da na sa shine kurum ta ce sai ta gaya iyaye ta gaya iyaye ta ce sai ta sai an dawo daga yajin aiki ta yi ta yi kandi ta yi komai kawai shikenan yaje yaje yaje yaje nemo wata kurin yaje ya aura kawai yaje ya auren sa kurin ya ce yaushe zan zo ana ana wani ana wani bata mun lokaci a kawo to yanzu irin wannan hidindimu da aka yi mata ya za a karam kalla idan ya zo ya ce bai yadda ba daman ba dan Allah ya bayar ba ya bayar ne ko dan za a aure shi a bashi kayansa abin da yake nan a bashi abin da kuma ta yi amfani da shi sai ya haƙuri shi kuma amma lokacin da ya ɗauki kyautar ya bayar ta ta ci ita kyauta ne a halan ne a wajenta karɓan kuma gaskiya ba kamala ba ne Allahumma illa akwai wasu abubuwa masu karfi kamar irin al'ada da ake wani kudin aure wanda babu shi a addini gargajiya ce ku daina ba wani magana kudin aure dubu hamsin dubu ashirin ana ana cutan mutane ne ana tatse su kurin kai da kake karba sai ka je wurin Allah ka tambaye shi sannan kai da kake cewa sai ka bayar ku ki ku yi aure saboda ba a bada kuɗin aure ba ko mutum ya je ya tattaro kuɗin auren ya kawo dubu goma a ce mu za a kawo dubu goma an ce ma mu talakawa ne a garin nan dubu hamsin za a kawo in ka kawo ka in ba kawo ba za a yi auren ba ku hana aure saboda kuɗin aure to a wance aya aka ce a yi kuɗin aure babu ka gadon da ake kaima kuma ba katifar da ake kaima kayan kicin shi kuma ina ne kuma ba kuna kin yin auren ba in ba kai muku kayan auren ba ba sai a ce yarinya ba za ta tare ba saboda ba a kai kayan aure ba ko to duk ɗaya duk hukuncin duk ɗaya ne kai ma ba a ce a kai ma ba wancan ɗin ma duke karɓa so mu yi ƙoƙari mu daina kurin sai a yi balansin duk wanda zai aure ya tanadi katifarsa da gadansa da kujerunsa da kayan falonsa da firistinsa da kayan kicin ɗinsa kai za ka yi aure mataka ne kai za ka yi amfani da shi so ba sharaɗi ba ne ba dole ba ne gidan mata sai sun kawo maka wannan to a nan gurin in in idan suka ma ihsani suka kawo ma yayi to wannan kuɗin auren shi ma in mutum ya ga kyautatawa ne ya ce bari ya kyautata wa iyayen yarinyar nan saboda za su yi hidima bari ya dan rage musu ya ba su wani abu ba tare da an maida shi al'ada ta dole ba ta wannan ba laifi a iya karba kun fahimce ni to asalin wannan abin da ake bayarwa halal ne ta karba ta yi amfani da shi wannan hadisin da annabi yake cewa la adwa wala safar wala hamma wala hamma me ma'anarsa hadisi yana magana ne akan masu yin camfi waɗanda suke ganin cewa wai cuta tana iya tashi daga jikin wannan ta kama wannan ha kawai da wane ya yi ciwo sai a ce ai wane ne ya sa masa wannan babu shi a addini ko kuma watan safar a rinka canfa shi ko kuma irin dodo din nan da ake faɗa duk wannan babu shi a addini babu abin da yake faruwa sai da yardar Allah da kudurin ubangiji shine abin da hadisin yake nufi wannan yace da Allah akramaka Allah ina so a bani shawara akan matata in ji shi da faɗa yace wallahi wallahi wallahi duk hakinta ina ba ta gwargwado don ta yi mun biyayya amma ba ta yi mun biyayya ga abubuwan da take mun ba ta yi mun abinci tana yawan gaya mun bakar magana abu na uku tana yawan fita abu na hudu tana da renuwa duk abin da ka bata sai ta rena abu na biyar ya ce wajen kwanciya ma shi yake zuwa sai ya je ya nemo ta ta taho wannan duk matsalan matarsa ce kaga har da rubuta lambobi guda biyar ya kewaye shawara shawara duk wannan ba daidai ba ne kuskure ne abinda take maka to amma yanzu ka riga ka yi rantsuwa ka ce wallahi wallahi hakinta kana bata ni ba zan kare ta ka ban ce ba haka bane ba mu dauka kana ba ta haki tunda kana ba ta haki kuma ba ta ma abinci sai ka sanar da waɗanda suka baka ita waɗanda abubuwan tunda kayi kayi abu ya gagara to sai ka je ka sanar da iyayenta ka ce ga abin da suke take ma amma ba ka zo ne ka sake ta ba ka zo ne a yi mata faɗa ka ba ta wata ɗaya daga nan yau kwanan wata kaza zuwa lokaci kaza in ta gyara fa ni'ima in bata gyara waɗannan abubuwan ba to za ta dawo gida wannan ba laifi idan ka gaya wa iyayenta haka ko kuma ita kai da ita a ɗaki kar wani ya ji ka ce mata wance na baki wata ɗaya ki rinka yi min abinci ki daina gaya min bakar magana ki daina reno kwa ki daina zuwa kina gudu na a shimfiɗa ki dawo kamar yadda kowace mace take zuwa lokaci kaza in ta yadda ta gyara haka ake so haka ake fata kai mata wa'azi ta bi idan kuma bata gyara ba to ina jin wani mijin take so ba kai ba ah to malam a wannan zamani ya zaka zauna da macen da bata ma abinci kana da matarka sai dai ka je kana sayan shinkafa da wake a waje to bata abinci tambaya bata cin abinci ne a gidan dan ta sai dai ta dafa ita ta cinye kai ba za ta ma ba in har ya tabbata abin da ka faɗa tana yi gaskiya wannan matar to Allah ya sauwaƙe Allah raba mu da mata irin wannan amma dai wai aka ce wai an ga goro a miya wai an zo ana gaura miya wai ana cin tuwo ne sai aka ga gudan goro sai ba shi ya ce da walakin fa ya kamata matan nan ita ma a bata dama a bincike ta a ce me yasa take masa wannan yana da kyau so ina ba da shawara a shigo da wani na uku a tsakaninku dan a duba ba na baka shawaran ka sake ta dan baka san wacce zaka auro din ba waɗannan 'yan matan na bakin titi da kake ganin su yanzu su ma dai hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah kawai kiyaye 'yan zamani ne iyaka sai dai Allah kiyaye kurum muna mun baka lokaci daga nan zuwa wata ɗayan ka lalime mu mu ji ta gyara ko bata gyara ba wai wannan yake cewa akaramakallahu Allah ya ƙara lafiya amin da Allah malam mai hukuncin matan mutum ne ta ce masa mana yana ya ya rike ta wai a hannu wai sai ta ce masa da Allah ni ka sake ni sai ya ce mata sai shi kuma sai ya sake mai gaya mata ko ga tsaye mata ya ce ai dama a sake kike ai to amma sai sa a bracket ya ce amma shi yana nufin a yana nufin a jikinta ma ya sake ta dama amma a zuciyarsa ba yana nufin saki ba ba sai ka bata takardarka ka bata biranka ka tambaye ni ba ba ta saku ba ka riga ka faɗa haddasa wani a bracket amma fa a zuciyarsa ba ka zaki ka san malam wani zai maka fatawa a cikin fatawar ma zai ba wa kansa ansa kuma a cikin fatawar za ka gane ina yake so ka dira wai wani dan uwa nan wai an karbe masa kekensa wai wani jami'in tsaro ya kwace mai keken sa wai a taimaka masa da addu'a to Allah ya fitar maka da shi ka je ka ce baka keken ka mana me ka je ka ce yalla bai ka ban keke na wallahi na'am to shikenan Allah ya mayar masa da alkhairi me hukuncin wanda ya bude studio ba laifin in ya bude studio ba ana yin abin da an saba wa Allah da barna ba ba kiɗa ba waka to in dai akwai kiɗa akwai waka to haram ne za a iya buɗe mana ba kiɗa ba waka ba kawai ya yi abubuwa haka 'yan programs haka yan bayanai ko za a yi wani program ko wani zai yi wani wa'azi ko wani karatu ko wani abu dai ko gwamnati za ta yi wani jawabi ko wani abu za a iya yi a daina yin kiɗa daina in dai da kiɗa da waka to lalle ana aikata haram mai hukuncin mijin da yake matarsa gori gaskiya bai zama cikakken namiji ba ya zai zo yana yin gori gori yana cikin abubuwan da shari'a ba ta yadda ka yi wani ba Allah ne yake ba da komai bai kamata dan adam ya yi wani gori ba malam mai hukuncin kasuwancin da aka gina shi akan kamasho kamaya sai ba da misali wai an aike shi da siyo kaya da kamfani misali ana sayar da kayan nan akan naira hamsin sai mai kayan ya ce zai bashi akan arba'in da biyar don ya samu ribar uku ya halatta kai ka gama magana mai kayan ne ya ce ana sai da shi hamsin kai ya baka arba'in da biyar ko 47 ka samu uku ko ka samu biyar halal ne ka je ka ta yi irin wannan kamashin abu ne mai kyau ko ya baka ya ce wani kayan nan hamsin ake sai da shi in ka je ka yi dabara ka sai da shi hamsin da biyar ko sittin duk abin da ka dora naka ne ni dai uwar kuɗi na hamsin nake so so in ka je ka sai da shi ɗari da hamsin ma kawo mai hamsin ɗin suka soke ɗarinka ya baka izini damar sani inda zai zama haram ɗin ya baka talla ya ce a sayar da kayan nan hamsin hamsin sai ka je ka sai da shi saba'in saba'in sai ka dawo mai da hamsin ka soke kuma bayan ka soke din kuma sai ya zo ya biya ka kudin tallan ko ya biya ka kudin aiki to ka ci haram saboda zai biya ka to ba bukatar ka kara amma in ba biyan ka zai ba aiki ya sa ka kawai ba biyan ka zai ba sai ka dora wani abu wannan ba laifi to wannan kenan wannan ce dan Allah malam ina neman addu'arka da ta yan uwa gaba ɗaya masu halatta wannan tafsiri akan wata damuwa da ke damuna to ubangiji Allah ya yaye maka damuwarka mu ma Allah duk damuwar da take damu a zukatan muna da damuwoyi ba wanda bai da damuwa ko nasa ko na al'umma ko na musulunci ko na da'awa Allah ka yaye mana dukkan damuwoyi da suke damu kuma ka biya mana bukatunmu ta ce lalle a a ba za mu yadda da wannan ba kaji wayoyi yana neman yan uwa wai su karanta masa fatiha kafa ɗaiɗai a ina a mu ba ma wannan anan a ina addu'a dai mun maka magana cewa mai fatiha kafa ɗaiɗai kuma wannan daga ina kaga dan uwa wannan abin da ake yi kaga ba addini bane bid'a ne yanzu ka ce mu maka addu'a so mun yi ma addu'a in mun koma gida in mun tuna da kai cikin addu'o'in mu na dare sai mu yi maka addu'a amma magana ka samu yanzu sai mun yi fatiha dai dai a a ba a yi anan yawwa ka samu na kusa da kai sosai wanda ya dade akan harkar sunna din zai ma bayani wannan ba ba daidai bane ba eh Eh, amma insha Allah malam Allah zai taimake kuma kaga fatiha kafa daidai nan barin baka lakani kaga ka koma gida kai din kai ta yin fatihan kana maimaita kana roƙon Allah Allah zai karba kun fahimce ni ko ka ɗauki ƙur'ani in ka iya ƙur'ani kai sauka Allah zai biya maka buƙatar ka ba sai ka zo ka sa wani wani kafa daidai kafa biyu. duk abin da ka ji ana kafa kafa kafa kafa kafa din nan to ba ba abin sunna bane ba Allah ya kiyaye wai wanda yake karatun ƙur'ani a gan shi yana karatun ƙur'ani to a yi mai sallama ne ko kar a mai sallama ka sa akwai wannan yana karatun ƙur'ani kana salama ne kuma a yi mai sallama kai a yi masa sallama idan an masa sallama sai ya tsaya a ayar da yake karantawa ya ce wa alaikumussalam ya ɗora karatu shi ne sunna an gane wannan kai ba ma fa wanda yake karatun qur'ani ba wanda yake sallah ma ana masa sallama wanda yake sallah ka zo ka tarar da mutum yana sallah ga ka gashi zaka iya ce mai wa alaikum assalamu alaikum sai ya mayar maka ya ake amsa sallama ga mai sallah ya ke ba zai gaya mu to wanda ya gaya mu zan bashi kyautar littafi ya zo gadon kai goben bashi na'am ya ake yi a ya alamar take ka nuna sai ka nuna ba ka ci littafin na banza ba na'am malam eh Allahu akbar ya tabbata a hadisi duk wanda ya maka sallama kana sallah sai kai masa haka ka miƙe hannunka haka ko ka miƙe haka tafin ko kuma ka miƙe haka ma'ana alamar ka amsa sallama ka zo gadon ɗaya a baka littafi wadda kyauta sadaka fi ba wani dogon jawabi yawwa miƙa hannu wai wani hannu kai jama'a to na dama wai kaji za su maka bakin cikin littafin naka kaga ka samu lambar waya ta ka bugo min kafin ka zo yawa kan ka zo ko kaza kaza ko ba mu haɗu da kai ba ka ce to ba abin nan kamar waya eh kar kuma wani fa ya zo fa ba shi ba kai tashi tsaya in ganka yawa yawa na gane ka mutumi na amma da Allah kaga in zaka zo wannan rigar don Allah ka to abinda muka faɗa ne daidai Allah ba mu lada na kuskure ko ta ba insha Allah mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta